بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwana wata nawa ne ga watan ɗaya ga wata ko ɗaya ga watan rabiul awwal ko biyu ga wata shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da goma sha takwas ko bakwai sha biyar sha biyar ga wata shekara ta dubu ɗaya da a shekara ta dubu biyu da goma ko a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a suratul baqara wanda idan ba ku manta ba a sacin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 236 fadan Allah la junaha alaikum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridunahunna fariida magana akan sakin mata mutum ya saki mace a bai sadu da ita ba ko kuma bai yanka mata sadaki ba hukuncin wannan da kuma hukuncin yi wa mata mutu'a da su daɗi bayan an sake su da sabanin malamai da muka ta faɗa a kai wanda yau kuma insha Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da talatin da bakwai faɗin sa wayan tallatu hunna min qabli an tamassuhunna wanda kuma shine dace darasi na arba'in da tara bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن idan kuka sake su kafin ku sadu da su kalmar an tamassuhunna ana nufin jima'i ne kafin ku sadu da su sai kuka sake su wa qad faradtum lahunna farida alhalin kun yanka musu farida shine sadaki fa nisfu ma faradtum to sun ci rabin abin da kuka yanka musu na sadaki idan kun sake su kafin ku sadu da su hukuncin wanda ya sake mata kafin ya yi jima'i da ita kuma alhalin ya yanka mata ga sadakin da zai bata to ta ci rabin sadaki ta ci rabin sadaki wa nisfu ma farattum illa an ya afuna sai dai in su matan sun yi afuwa kamar misalin ita macen tunda ba a sadu ita ba ta ce ta yafe an gane ko ai an tatturuka mar'ata nasibaha mace ta bari rabanta ta ce wannan rabin sadakin ta hakura ta bar wa mijin fa ya'udu jami'u sadaqi ila zawji dukkan sadakin sai koma kan mijin kenan ko dai sai afwa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda yake a hannunsa wato uqdatun nikah kullu auren yake igiyar auren take hannunsa yayi afwa nan malamai sun yi saɓani wane ne wanda yake biye da yi ukuratun nika waye ake bukata ya yi afuwa din a nan wasu suka ce wali kenan sai dai in wali din ya yi afuwa kamar waliyin ta ya yi afuwa ya ce ya yafe wannan shine ra'ayin abdullahi dan abbas wasu kuma suka ce ba waliyin ake nufi ba miji ake nufi illa an yi afuwa zauju kenan sai dai in mijin ya yi afuwa kuma wannan magana ita safirin jari kamar yadda imamu shaukani ya rinjara a cikin fatul qadir na tafsirinsa mijin ya yi afuwa ko dai matar ita ta yi afuwa ta ce ta bar wa mijin rabin ko sai cinye duka ko kuma shi mijin ya ce ya yi afuwa rabin ma da za ta dawo masa da shi ta je ta rike gabaki daya shine illa an yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah abinda dai aya take nufi a nan shine illa an ta'fu al mar'ata bi tarki nasibiha sai dai in mace ta yi afuwa da barin rabonta fa yaudu jami'u sadaka ila zawji sadakin duka sai koma kan mijin kenan aw ya afuwa zawji bi tarki nasibihi ko kuma shi mijin ya bar rabonsa fa yakunu laha jami'u sadaqi kenan duka sadakin sai ya zamanto yana hannunta tunda ya yafe rabin wannan shine aw ya afuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa anta afu aqrabu littaqwa da za ku yi afuwa to yin afuwa din shine yafi kusa zuwa ga takwa zuwa ga takawa da tsoron Allah aqrabu littaqwa ay aqrabu ila taqwa yin afuwa da rangwame tsakanin ma'aurata wannan magana ta shafi namiji da mace din gabaki daya wannan shi yafi kusan tasu ko su yafi shi yafi kusanci zuwa ga samun tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum Allah ya ce kada ku manta falala a tsakanin ku ko ma'aurata yanda sashin ku zai rinka yin falala wa sashi shi miji ya ba da cikakken sadaki wa matar duk da yake bai sadu da ita ba ko kuma ita ma matar ta yi haƙuri tunda ba a sadu da ita ba ta yi haƙuri ta bar wa mijinsa mijin sadakinsa shine wala tansa ul fadla bainakum kai mijin kar ka manta ita ma kuma kada ta manta inda matar za ta yafe duka wannan yafi inda namijin zai yafe duka wannan yafi Allah ya kwaɗe ta suke nan akan su kyautata inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah wato mai gani ne dangane da duk abubuwan da kuke aikatawa ga baki daya Allah zai baku labari akan abubuwan da kuke aikatawa wannan aya din tana magana kamar yadda muka faɗa a matakin farko mutum ne ya auri mace bai kusance ta ba bai sadu da ita ba sai ya sake ta mutum ne ya auri mace bai sadu da ita ba sai ya sake ta aka ce hukuncinta a nan gurin tana da rabin sadaki tana da rabin sadaki saboda har an riga an kira sunanta an kira sunansa waliyai sun zo sun haɗu an ce an ɗaura auren wani da wani to kaga ya kamata a ce an bata wani abu kuma an tare da ita ba duk da cewa ba a sadu da ita ba to ya kamata a dan bata wani abu koya yake to sai a bata rabi kalmar anta masuhunna dinnan ana nufin jama'i jima'i ne almasisu anan ana nufin jima'i ne kamar da Abdullahi dan Abbas a Abdullahi dan Mas'ud a qira'ar sa yazo karantawa sai ce wa in talaqtumuhunna min qabli an tujami'uhunna a maimakon wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna sai yace an tujami'uhunna wannan sai nuna cewa kalmar almasu anan ana nufin aljima'u ne to nan malamai suka yi sabani to ina hukuncin mutumin da ya auri mace ya aure ta ya shiga ɗaki da ita aka sake labule ko ma aka ɗan turo ƙofa sai washe gari sai ya ce ya sake ta to ta ci sadaki duka ko bata ci ba ya ce shi bai sadu da ita ba amma dai an ga an sake labule kuma an turo ƙofa ta ci duka sadaki ko bata ci ba ban ji ba ta ci ko bata ci ba an tare da ita a gida kuma har an shiga daki kuma har an sake labule ko an turo kofa ta ci ko to kamar yadda kuka yi sabani haka su ma malaman suka yi sabani Allah musu rama wai suka ce a'a in dai miji ya faɗa cewa in dai miji ya faɗa cewa bai sadu da ita ba to laha laha nisu sadaki an gaji an gane ko tana da rabin sadaki kuma babu idda a kanta ta ci rabin sadaki babu idda a kanta dan me dan bai sadu da ita ba me dalili suka ce Allah ya ce in dai ba a sadu da mace ba aka sake ta nawa ake bata rabin sadaki kuma Allah bai wajabta idda ga matar da miji bai taba saduwa da ita ba dama ana yin idda ne ai dan saboda an an kusanci juna wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i Allah masa rahama wasu kuma suka ce ina ai in dai har ya kuskure ya shiga daki da ita aka yi shiru to ba ruwan mutane da wani abin da zai zo faɗa daga baya in dai an sake labule to shikenan kawai ta ci sadaki haka suka faɗa Allah ya musu rahama kuma suka ce akwai idda akwai sadaki duka kuma akwai idda duka wannan shine ra'ayin Umar dan Khattab Umar ake ce sam ba wani magana a shiga daki a shiru a kuskus kuma a ce wai babu sadaki duka inji Umar Allah masa rama yace idza urkhiyat sutur in dai har an sake labulai in dai aka sake labulai shine jam'in labulai ko ko labulaye na'am ko bai da jam'i to kuma ba hausawa bane iri na idan aka sake labulai ko labule yace to wajaba sadaku kawai sadaki ya wajaba wannan shi ra'ayin zaid bin sabit Allah masa rama an gane to amma wasu sun yi tawili akan magana Umar din suka ce abinda Umar yake nufi in dai har mutum ya riga ya shiga daki da mace suke labule to wajibi ne ya mika mata sadakin ta ba wai ana nufin ba yana nufin ta cinye sadakin ba a'a wajaba sadaku ai wajaba taslimu sadak al ilaiha wajibi ne a mika mata sadaki tunda dai ta zama mata kenan ai ina fata ana fahimta wannan kenan to ala hal abin da yake rajihin magana abin da yafi inganci idan miji ya tabbatar ya kusanci mace kuma ya sake ta to ta cinye sadaki idan kuma ya tabbatar bai kusanci mace ba bai sadu da ita ba ko da an kwana a wuri guda to sai ya sake ta washe gari to shikenan babu a cewa ta cinye sadaki duka sai dai a bata rabin sadaki wallahu ta'ala alam to sai ce mai kuma
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين Allah ya ce hafizu ala salawati was salati wusta hafizu ku dawwama ku lazimta kuma ku dawwama akan dukkan salloli ay wadibu wa dawimu ala salawati al maktubati bi mawaqitiha wa hududiha wa itmami arkaniha ku lazimta kuma ku dawwama akan sallolin nan guda biyar dukkan su na farilla lura da lokacin su da iyakar su da cika ainihin rukunan su baki daya sai ya ce wasalatil wusta da kuma sallar tsakiya bayan ya faɗi salloli duka sai kuma ya ce da kuma sallar tsakiya ya yi magana akan sallar tsakiyar nan ne don ainihin wato daɗa ƙarfafa ta wace ce sallar tsakiya za mu zo mu yi magana akan ta nan gaba insha Allah wa qumu lillahi qanitina ku tashi ku tsayu kuna ibada ga Allah tabaraka ta'ala qanitina kuna masu yi wa Allah da'a kalmar alkunutu a larabci tana nufin atta'a yi wa Allah da'a wasu kuma suka ce wa qulu lillahi qanitina wato ku tsayi kuna ibada ga Allah ku dade a tsaye alkunutu ana nufin tulul qiyam wato tsawaita tsayuwa a cikin a cikin ibada an gane ko to nan gurin malamai sun yi sabani wacce ce as-salatul wusta wacce ce as-salatul wusta yanzu muna sallah guda nawa akwai asuba ko akwai azhar biyu ko sai la'asar sai magariba sai isha'i wacce ce ta tsakiya la'asar ko to idan na ce akwai azhar ko akwai la'asar sai magariba ko akwai isha'i akwai asuba wacce ce ta tsakiya ha ka duba ya tsinka kawai kaga azhar kaga la'asar ko ba biyu ba to ga wata a tsakiya wacce ce magariba ba magariba sai isha'i sai asuba da isha'i da asuba sallolin cikin dare a za da la'asar na rana magariba ita ce ta tsakiya yanzu ka ce akwai magariba akwai isha ko dama ai kusan a haɗe suke ko ba ka bane magariba isha'i lokacin su ma da ɗan kusanci magariba isha'i sai a kwanta a bacci a huta sai wata sallah ita ce asuba in an yi tagata a tsakiya sai ita ma a daɗe sannan a zuwa a da la'asar wacce ce a tsakiya a nan asuba ko da duka sallolin gaba ɗaya malamai sun faɗa suka ce sallolin sallar tsakiyar wasu ce a baya wasu ce asuba wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza da sauransu amma dai za mu faɗi wanne ne rajin magana wallahu ta'ala alam Allah shi ya bar kan sani an yi saɓani a kan hafizu ala salawati was salati wusta ku kiyaye sallah ku kiyaye kuma wacce take ta tsakiya al wusta ta'anisi ne na al awsatu al wusta ba ta'anisi ne na al awsat al awsat ana nufin wasatu shay wasatu shay'i ana nufin khairahu wa adalahu abin da yafi alkhairi kuma yafi daidai kamar yadda wani yake yaban manzon Allah ke cewa ya ausatan nasi turran fi mafakhirihim ya ausatan nasi turran fi mafakhirihim wa akraman nasi umman barratan wa aba yace ausatan nasi turran fi mafakhirihim manzon Allah shi kowa alheri kenan shi kowa tsaka tsaki daidai kenan sallallahu alaihi wa alihi sallama to sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sun yi sabani akan wasalatul wusta din nan Allah dai da yazo sai ce kawai hafizu ala salawati wasalatul wusta ku kuma ku je ku nemo wacce ce salatul wusta wai suka ce ita ce sallah asubai wannan shine ra'ayin Umar da ɗansa Abdullahi da Umar din da ɗansa duk suka ce sallah asubai ita ce sallar tafiya da Abdullahi dan Abbas da Mu'az dan Jabal da Jabir dan Abdullahi duk waɗannan suna da ra'ayin cewa sallar tsakiya ita ce asubai cikin tabi'ai akwai ata akwai ikrima akwai mujahid duk suna da ra'ayin cewa sallar tsakiya nan ita ce sallar asubai idan ka zo kasa kasa cikin malaman mazhaba akwai imam malik akwai imam shafi'i duk suka ce sallar wusta ita ce sallar tsakiya suka ce gashi ma Allah ya faɗa wa qumu lillahi qanitina ai sallar asubai a duk sallolin nan ita ce aka fi tsawata tsayuwa ko ko ba ka bane kuma an ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayu zuwa ga Allah kanici ne kuna masu tsawaita tsayuwa suka fassara alqunut da ma'anar ne tulul qiyam suka ce da ba dan asubai bane da Allah ya ce hukumu lillahi qaniti wasu kuma suka ce hukumu lillahi qaniti na ana nufin ku tashi ku tsayu ga Allah ku yi ibada kuna masu shiru ba a magana qaniti na ana nufin sakitina dan ayar ta zo tana magana tana hana yin magana ne a cikin sallah kamar yadda zamu zo mu karanta a hadisi nan gaba insha Allah ta'ala kun banci wannan sannan kuma suka ce dalilin da yake nuna cewa lallai asubahi ne ai Allah ya faɗa a wata ayar wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda yace wa Qur'an al-Fajr al-Fajr ne ake karatu Qur'ani da yawa ana so liman ya tilawa mai tsawo a sallah asubahi duk wanda zai zama asubahi da mai shirya ba wai sallah ce ta inna haɗe naka ba ko ta bulwa a sallah ce tilawa sosai ake karatu ake haka ake so Qur'an al-Fajr ba shi yasa manzo Allah ce asiru bis subhi wa fa innahu a'zamu li ujurikum ku yi asubahin ku ta zamanto da safe safe duk da malamai sun sabani ne ake nufi da wannan wasu suka ce kamar hanafiya suka dauki fasarar in za ku fara yin asubahi ku bari sai gari ya fara yin tarwar ya waye wasu kuma suka ce abin da ake nufi asiru bis subhi ku fara sallah asubahin ku da wuri ku ta rusa karatu sai gari ya fara wayewa za ku yi sallama haka ake so suka ce duk wannan yana nufin sallah asubahi ne وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ملائكو ما suna halattarta saboda mala'iku suna halattar sallah asubahi da su ake yi to shi yasa Allah ce ku lura da ita ku kiyaye ta mala'ikun dare da mala'ikun rana a lokacin ake canjin oba na aiki ko handin oba na aiki yan duty night yan night duty su suke ba da yan morning duty suna kuma a masallaci fa abun mamaki masha Allah tabarakallah a masallaci mala'ikun da suka yi aiki da daddare kaga dan adam fa Allah ya kwaikwaya akan canjin aikin nan ga mai aikin safi ga na rana Allah yana da mala'iku masu irin wannan akwai an aikin safi akwai na yamma akwai na rana akwai na dare to sai Allah ya ce su rinka addu'a a masallaci ana canji duk wanda yake kwanciya a gida baya zuwa sallah asuba to mala'iku suna canjin aiki baya nan idan suka je gurin ubangiji Allah zai tambaye su yace a duniya da kabaro bayina ne ka bar suna yi sai ce ya Allah mun je mun tarar da su suna sallah mala'ikun da za su yi aiki da rana kenan sai ce ai mun same su ma a masallaci suna sallah waɗanda kuma suka ba da aiki za su koma gurin ubangiji sai ce ya Allah mun ma bare suna sallah mun zo suna sallah mun bare suna sallah to wanda bai zo sallah ba yake gida fa babu kai ba labarin ka ba kai ba labarinka kamar yadda riwaya ta tabbata ranar juma'a mala'iku suna zuwa kofar masallaci suke zama suna lura da duk wanda ya shiga Allahu akbar a kofar masallaci Allah yake aje mala'iku suna kallon waye ya fara zuwa ana lura da shi Allahu akbar wasu ta nan Allah yake musu rahama Allah yana kallon mai zuwa da sallah ya dauri ya zauna yana karatun Qur'ani ko bacci ya ya ya wanda yake gida ana kula kuma da yan ƙarshe har zuwa lokacin da suna ta rubutawa ana ta rubutawa wane ya zo ana ta rubutawa liman yana hawa mambari sai su naɗe takaddunsu shikenan sun gama aiki duk wanda ya zo bayan liman ya hau mambari mala'iku ba su san da zuwansa ba kashi to kaga wannan an an- an ci ba sai kenan to wannan sun ne dalilan da yasa suka tabbatar cewa salatul wusta ita ce sallah asubahi ban sani wata kila za su samu abokan tafiya a cikin ku da yawa Ku- kuna da yawa ko haka suka ce Allah ya musu rahama suka ce sallar da ake wannan falala din a cikin ta ai ita ce salatul wusta ita ce salatul wusta wasu kuma suka ce a salatul wusta ai sallar azhar ita ce kamar yadda na mana lissafi da zu sallar azhar ita ce ita ce ta tsakiya to sun yi irgen da wanne kenan sun irga ne isha'i asubahi ko isha'i asubahi me yasa suka fara da isha'i suka ce ai magariba ita ce sallar karshe ta rana da rana ba an yi la'asar ba ba an yi azhar ba an yi la'asar wacce ce ake da karshe magariba daga magariba ne ake rufe rana a shigo dare to sai suka fara da isha'i sai kuma asubahi kaga biyu azhar ita ce a tsakiya la'asar da magariba suna da kusanci da juna haka suka ce wannan shine ra- ra'ayi na biyu wannan shine ra'ayin zaid ibn sabit kuma da abi sa'id khudri da usama ibn zaid suka ce me me yasa aka ce me yasa ta zama ta tsakiya suka ce azhar ita ce fi wasatin nahar la'asar ne tsakiyar rana wace sallah ce a tsakiyar rana tambaya nake wace ce a tsakiyar rana to Allah ce wasu salatul wusta da sallar me tsakiya wace ce azhar a wasu amma dai an ce tsakiya ko a ce Allah yi da da sallar tsakiya suka ce wace sallah ce a tsakiya ko ma da kan kuka ce azhar ce da haka ita ce as-salatu al-wusta hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah azhar bil hajira wato lokaci akwai tsananin zafin rana lokacin rana ta take kenan ta dan kauce kadan babu sallar da tafi tsanani da wahala wajen zafin rana ga sabon annabi irin sallah azhar to lokacin da ake wannan sai Allah ya saukar da wannan ayar hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye duk salloli kuma kar ku gajiya da azhar din nan da kuke yin ta a cikin zafin rana kar ku gajiya hadisin Imam Ahmad da Abu Dawuda da Imam Tabari a cikin tafsirinsa to amma da yawa yawa cikin malamai Allah musu rahama suka ce salatul wusta ita ce sallar la'asar wannan shine ra'ayin Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud da Abu Ayyub al-Ansari da Abu Huraira da mana na Aisha Allah ya kara musu yadda duka shine ra'ayin Ibrahim an-Nakhai a cikin tabi'ai da Qatada da Al-Hasan al-Basri duk sun tafi akan cewa sallar la'asar ita ce sallar tsakiya Nana Aisha take faɗa Allah ya kara mata yadda take cewa a a wata da ta yi riwaya cewa na Aisha ta umarce ta da ta rubuta mata Qur'ani ana rubutawa ana rubutawa sai da aka zo daidai a kan faɗin Allah madaukin sarki hafizu Allah salawati was salatul wusta sai ne riwaya yake cewa ba mace bane namiji ne afwan a shi wanda yake rubuta takan ayar yake rubuta mata bakara din sai da ta zo ya zo daidai kan wato hafizu ala salawati wa salatil wusta sai na Aisha tace tsaya tsaya tsaya sai ya tsaya sai ta ce kaga ga yanda zaka rubuta hafizu ala salawati wa salatil wusta salatul asri ka rubuta a cikin qur'anin a haka yana rubuta mata qur'ani ne da aka zo dai a cikin bakara daidai wannan ayar sai ta ce tsaya bayan da aka saba za ka rubuta mun ba za ka rubuta ayar hafizu ala salawati wa salatil wusta salatul asri wa qumu lillahi qanitina ka ganin ta fassara gaba ɗaya me ake nufi da salatul wusta salatul asr salatul asr ka ga wannan ra'ayi ne karara da yake nuna cewa na Aisha ta tafi akan cewa salatul wusta din nan ita ce sallar asar haka na Aisha ta faɗa haka kuma Hafsa ta faɗa matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa wata rana ranar yakin khandak ranar yakin khandak wancan hadisi da na faɗa Imam Malik ne ruwaito shi a cikin muwatsa da kuma Imam Muslim kitabul masajid da Imam Bukhari a cikin sharh sunna to wata riwayar ko manzon Allah yake faɗa lokacin da aka je yakin khandak yake cewa shagaluna an salatul wusta mala Allahu buyutahum wa quburahum ko ajwafahum nara Allah cika cikin su da wuta Allah cika gidajen su da wuta sun shagaltar da mu da barin sallar tsakiya shagaluna an salatul wusta salatul asri sun shagaltar da mu da barin sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wannan riwayar Imam al-Bukhari kenan a cikin tafsirin suratul Baqara haka annabi ya faɗa ƙarara Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to akwai wasu riwayoyin waɗanda ba ba ba wannan ba a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wata riwaya da Imam Muslim ya fitar daga Abdullahi ibn As-Samit daga Abidar yace qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaifa anta إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها يا إذا كسن شيء إذا الله هذا كذا شيء غبا مي جاغوروري da suke jinkirta sallah akan lokacin ta suna ba sa barin mutane su yi sallah akan lokaci sai ce to me zaka umarce ni da nayi qala salli salatu liwaqtiha kai sallah akan lokacinta fa in fa in adraktaha ma'ahum fa salli in ka samu sallar tare da su ka ka kiyaye ka sallaci sallah din fa inna halaka nafila ma'ana kai ka je kai sallar ka kai kai kadai wannan wannan riwaya suna kawo ta ne wajen fassara akan hafizu ala salawati duk salloli gaba daya da Allah zai kai ka lokacin da zaka haɗu da shugabannin da suke hana yin sallah akan lokaci suna jinkirta sallah ba a yi akan lokaci to kai din a gidanka ko kai din a ofis ɗinka ko kai din a gurin sana'arka ka yi sallarka a kan lokaci idan an zo za su yi sallah ta jama'a ta jam'i kuma to ka je ka yi sallar tare da su don kada a ce ka ware kai baka sallah tare da mutane wannan wanda za ka yi ta din ta zamanto nafila to ka gani hafizu ala salawati kenan ka kiyaye sallah akan lokacinta ina fatan kuna fahimta ka tsare sallah akan lokacinta wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man hafaza alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yawm al-qiyamah wanda ya kiyaye sallah to zai za ta kasance haske ne da hujja a gare shi kuma kubuta daga wuta ranar tashi alkiyama wa man lam yuhafiz alaiha duk kuma wanda bai kiyaye sallah ba lam takun lahu nuran wala najatan wala burhana sallah ba za ta zamanto haske gare shi ba ba za ta zamanto tsira gare shi ba ba za ta zamanto hujja gare shi ba ran tashi alkiyama duk wanda yake sakaci da sallah wannan salloli gaba ɗaya fa kafin mu zo kan sallar asar وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف duk wanda baya tsare sallah baya lura salloli duka to zai kasance tare da karuna da fir'auna da hamana da ubayyu bin khalaf duk zai kasance tare da su rukunnan kafirci na duniya kenan ta wata riwayar ta imamu bukhari annabi yace mala allahu alaihim buyutahum wa quburahum naran allah ya cika gidajensu da kuma kaburrukansu da wuta su wa su kafirai lokacin da aka je yaki aka shagaltu ana ta fafatawa ana barin wuta ana musayan wato kibau tsakanin a'da'ullah da auliya'ullah sai suka shigaltar da annabi bai samu ya sallar asar akan lokaci ba sai ce shagaluna ashagaluna an salatul wusta hatta ghabati shamsu sai shigaltar da mu mu sallar asar ba sai da rana ta ainihin wato wuya har sai da rana ta kwanta to wannan yana nuna kenan as-salatul wusta din a wannan riwaya ta bukhari sallar la'asar ne kenan ina fata ana fahimta kamar yadda a wata riwaya da Umar dan Khattab ya zo ranar yakin Khandaq din bayan rana ta fadi ya zo yana ta zagin kafiran ƙwarai shawa yana cewa ya rasulullahi ma kittu an usalliya hatta kadat shamsu shamsu an tagruba ban yi sallah ba sai da rana ta kusa faduwa manzo Allah ce wallahi ma sallaituha ni ma wallahi ban sallace ta ba wannan hadisi yake nuna ashe akwai lokacin da manzo Allah shi kansa akwai wata sallah da bai yi ta kan lokaci ba saboda wani uzuri ina fata ana fahimta uzuri ya iya ya iya danna dan adam ya hana shi sallah akan lokaci amma ga uzurin da ya hana annabi din ya sauka gurin wani wuri da ake ce da shi buthan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi alwala suka sallar la'asar bayan rana ta fadi suka sallaci la'asar sannan kuma bayan ta sai suka sallaci magariba wannan malamai suka ce yana nuna mana wajibcin jera sallah kenan idan mutum sallah ta kubuce masa to sai yayi wacce ta kubuce dan sannan sai zo yayi wata wacce za ta cike ta biyo baya to wannan dai abin da yake nuna mana shine a salatu musta bisa ga zance mafi inganci da kuma ra'ayi na mafi yawa daga cikin sabai da malamai sun tafi akan ita ce a sallar la'asar ita ce sallar la'asar an gane ku yawwa sai ke cewa wa qumu lillahi qanitina an samu wata riwaya daga Muawiya ibn Abdul Hakam As-Sulami yace wata rana ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum sai yayi atishawa sai Muawiya sai yace sai nace da shi yarhamukallah sai mutane suka zo suka ci kallo na suna ta kallo na a cikin sallah irin mutum in yayi wani abu ba daidai ba sai a zura mai ido ana kallon sa kamar yanzu ina muna cikin karatu kawai sai wani ya dauki waya an bugo masa yana amsawa ina jin duk za ku sa ido kuna kallon sa wannan kallon na so da kauna kuke masa ko na fada na fada ne cewa kai ko ya za a kai haka shi ma zai ga ya zai ga ana ta kallon sa ana abin nan to haka ya je ana yin sallah kawai wani ya ci shawa kawai sai ya ce da shi rahmatullah bai san an hana magana a cikin sallah ba sai ce wa sakula ummaya ma sha'anukum me yasa kai kuke ta kallo na tanzuru na ilayya a cikin sallah fa ya kabbara sallah ya kuke ta kallo na fa ja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim sai suke tabbuka hannayensa haka akan cinyar su ana sallah yace me wai ya yi yarhamukallah an kalle shi kuma an kalle shi kuma wai me kuke ta kallo na suna ta yi haka kuma yana me kuke abin nan bawan Allah bai gane ba yace yayin da na gantu falan ma ra'aituhum yusammituna ni yayin da na gansu na tabbatar cewa dai cewa suke ne shiru sai ne shiru yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya idar da sallah sai ya faɗi wata ɗabi'a ta annabi sai ce fa bi abi huwa wa ummi fansar manzan Allah ba da iyayena da babana da mamana a kashe dan annabi ya rayu wallahi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ni kan ban taba ganin wani malami kafin annabi ko bayan annabi wanda ya iya koyarwa irin annabi ba fa wallahi ma ka harani wala darabani wala shatamani manzo Allah bai kyare ni ba bai zage ni ba bai dake ni ba bai ce mun komai ba kawai sai ce da ni inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallah din ai wani abu na zancen mutane baya dacewa a cikin ta inna ma huwa tasbihu wat takbiru wa qira'atul qur'an da tasbihi da ainihin wato kabbar bari ne da karatu alqur'ani shine kawai sallah yake ciki wannan malamai suna kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan ayar dan fassara wa qumu lillahi qanitina a yi shiru ba a magana idan an tashi yin sallah wasu kuma suka ce ana nufin wato a tashi a tsaya ga Allah ana yi masa da'a tabaraka wa ta'ala to wannan dai shine zance mafi inganci kuma wanda ya fi rinjaye a kan maganganun da malamai suka faɗa Allah musu rahama na malam فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا sai Allah zai ke magana kuma akan abin da ya shafi sallah a lokacin da ake cikin tsoro lokacin da ake cikin jihadi fa in khiftum farijalan aw rukbana idan ba ku samu dama ba tsoro ya hana ku kuyi sallah to an halatta muku kuyi sallah rijalan ay rijalatan kuna kan kafafuwanku kana kana kana kana harbi kana sallah kana duka da takwabi kana sallah ha shine farijalan ko kana tafiya din kana sallah an kawo ma farmaki kana kokarin ka kauce ka abun nan kana sallah aw rukbanan ko kuna haye akan dabbobin ku ay fa illa yumkinukum an tusallu qanitina mufina lis-sala idan ba ku samu daman ku sallah kuna masu shiru kuna cika sallar ku ba mufina lis-salati haqqaha li khawfin saboda tsoro to fa sallu mushatan ala arjulikum ya halatta fa iya yin sallah kuna tafiya akan kafafuwanku auru kubanan ala zuhuri dawabikum ko kuma ku hau kan dabbobin ku kana kan raƙumi kana sallah kana kan doki kana kaiwa farmaki kana sallah kana kan jaki kana sallah wannan aya tana magana ne akan lokacin da ake yaƙi kun gane lokacin da ake rike da takwabi kenan duk inda ka fuskanta ka iya sallah an halatta maka kana kallon gabar ne ko ba kalli gabar ba to ya za ka yi da ruku'i da sujjada duk imani za ka yi in an zo wajen ruku'i ka dan sunkuya in sujjada ne ka dan nafe kasa da haka wa yaj'alu sujud akhfad min ar-ruku' kenan za ka sanya sujjada ta zaman to ita tafi kasa da ainihin wato ruku'i farijalan aw rukbana to sai Allah madaukin sarki ke cewa fa idan amintum idan kun samu aminci kishi ya tsoro shine al'amru din kun samu aminci kuma wa sallu salawatul khams tammatan bi huquqiha ku sallaci sallolin nan guda biyar cikakku da dukkan hakokin su na tsayuwa da na ruku'i da na sujjada da na dagowa daga ruku'i da na dagowa daga sujjada da na zaman tayya in dai akwai aminci to ayi sallah da hakkinta cikakke fadkurullah ku ambaci Allah kuma kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ku ambaci Allah shine fadkurullah din kamar yadda Allah ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda ba ku san kun sani ba menene abinda ku kasance ku sani ba Allah ya sanar da ku ya ba ku daman kwa iya sallah kuna gudu kwa iya sallah kuna tafiya kwa iya sallah kuna kan dabbobin ku wannan lam takunu ta'lamuna hadal hukum ba kasance kun san wannan hukunci ba da haka ku ambaci Allah to ku yi sallah kamar yadda Allah din ya sanar da ku malam ta kuma ta'lamun ku abinda ku kasance kuna sani ba ku yi ibada kada ku yi kauro wa yi wa Allah madaukin sarki tabaraka wa ta'ala wato ibada to sai Allah ce mai kuma والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا na'am وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج na'am فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم to sai Allah kuma yazo yake magana akan ayar da take magana dangane da matan da mazajen su suka mutu suka bar su ita ce aya ta 240 da muka yi bayani can akan ta cewa za ta zo nan gaba wadda wasu malamai suna ganin cewa ayar mansukhiya ce ga abin da ke cikin ta Allah ya ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan waɗanda suke mutuwa a cikin ku yatawaffawna minkum ya ku maza wanda suke mutuwa a cikin ku wai zaruna azwajan suna barin azwajan zaujat kenan suna barin mata wasiyatan li azwajihim to su yi wasiya ga ainihin wato matayensu falyusu wasiyatan kenan li azwajihim su yi wasiya wasiya ga matansu wasu a malaman sun karanta wasiyatun maimakon wasiyatan wasiyatan li azwajihim ay falyusu wasiyatan wasu kuma wasiyatun li azwajihim ana wasiya ga matansu da suka mutu suka bari ko kuma wasiyatun li azwajihim in bil raf'i ne Allah ya wajabta muku yin wasiya ga matanku kafin ku mutu mata an ilal hauli lalle a ajiye su a zaunar da su ajiyar da su daɗi zuwa tsawon shekara wannan mata'an din an kawo shi ne ala nasbil masdar kenan kamar ana nufin matci'uhunna mata'an ilal haul ku jiyar da su jin daɗi har zuwa tsawon shekara guda wannan shine wasiya din da Allah ya yi in mun fassara shi bil rafi'i kenan ko kuma ka ce Allah ya sanya musu suna da wani hakki na ajiyar da su daɗi a ciyar da su kenan a ba su abinci a ba su sutura a ba su wurin zama shekara guda za su yi zaman taka ba gaira ikhraj ba tare da an fidda su daga gidajensu ba yanzu kenan ana magana ne akan matan gaira ikhraj ba tare da an fidda su ba wannan aya din wasu malamai suka ce ta sauka ne akan wani mutum a cikin mutanen ta'if sunansa hakim ibn al-harith ya yi hijira zuwa madina yana da 'ya'ya kuma yana da uwarsa da ubansa da kuma matarsa yana da 'ya'ya yana da uwarsa da ubansa da matarsa kuma guda ɗaya kai sai ya mutu sai ya mutu to sai ake ta ce ne na ce akan gadansa da kuma ɗan abin da ya bari ya za a yi shine Allah ya saukar da wannan aya din sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bawa ƴaƴansa da kuma iyayensa gado amma bai bawa matar tasa komai ba annabi bai bawa matar komai ba sai ya ce su ƴaƴan da kuma iyayen su ciyar da matar su yi mata sutura su ba ta abinci har zuwa tsawon shekara da haka aka yi to amma daga baya sai aka soke wannan hukunci din ko da yake wannan wata masu malaman sun soki wannan riwaya din cewa a cikinta akwai ishaq ibn imam al-wahidi kai kawo ta a cikin asbabul an-nuzul ishaq ibn rahuya malamin imam al-bukhari ya kawo ta cikin tafsirin sa ta hanyar muqatil waɗannan kuma duk akwai ta cewa a kansu riwayoyin wahidi da kuma maganganun muqatil to wannan kenan um, sai Allah ya ce wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj to amma fa in kharajna idan matan suka fita kenan fa in kharajna min qibali anfusihinna qabla al-hawl min ghairi ikhraj al-waratha idan suka fita da kansu su matan ba su zauna zaman shekaran ba da aka ce su zauna da ra'ayin kan suka ga sun gaji da zama sai suka fita ba wa tare da wai magada sun kore su daga gidan mijin nasu ba wala junaha alaikum ya ku ainihin waliyan mamaci babu laifi a gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf dangane da abin da matan suka aikata wa kansu min ma'ruf wato wani abin da yake sananne a shari'a kamar min tazayyun lil nikahi kamar matar ta gaji da zama ta fita ta fara kwalliya dan tana neman aure dan ta gaji da zama a shekara guda ana zama ba a aure ba to wannan babu laifi kar ku ce za ku tsananta musu an gane ko malamai suka ce me ake nufi da fala junaha alaikum din anan la junaha alaikum fi qat'in nafaqati kenan babu laifi in kun ki kun ki ku ba su cin abinci kun ki ku ba su ciyarwa dan kun ki ba su ciyarwa ba laifi bane tunda Allah cewa ya su zauna shekara guda a ciyar da su suka ki su yi hakuri suka ce su fita za su yi sai ko kuma kuka ce to tunda ba za su zauna ba ba za ku ba su abinci ba to fala junaha alaikum taujihi da biyu kuma suka ce la junaha alaikum fi tarki man ihinna min al-khuruj idan matar ta ce dole sai ta fita sai waliyan ku kuka ce ba za ku hana ta fita ba in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki fita Allah ce babu laifi in ba ku hana su ba saboda ne saboda zaman su a gidan mijin tsawon shekara din ba wajibi bane Allah ya ba su dama in sun ga dama su zauna shekara cir amma tana da annafaka wa sukuna za a ciyar da ita za a bata wurin zama ko kuma ta iya fita ba ta cika shekarar ba tun a daɗin kenan amma fala nafaqata wala sukuna babu ciyarwa kuma babu sukuna babu wurin zama kenan da haka ayar take har dai zuwa lokacin da kuma Allah ya soke ayar da a cewa za su yi zaman idda ne ta kaba arba'ata ashhurin wa ashra ko والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لا تزونا وتهدو دقانا قوما تولى وكنش في أكا شاريشي والله عزيز حكيم للي ألا مبوعيني ميرين جاي حكيم كما من حكمة أتكن دكا وكنش وكنشنسا فما أبو ما ماكي شيني akwai malaman da suke ganin wannan aya din ba ba ba ba ba shafafiya bane tana aiki daga cikin su akwai imam mujahid Allah masa rahama yace wannan aya din tana nan tana aiki abinda ake nufi shine to yaya za ka kai tojihin wannan aya yace za ta yi zaman ta kaba wata hudu da kwana goma sauran kwanakin kuma ta zauna a gida kada ta fita a yi ta ciyar da ita ana ba ta sura ana jiyar da ita daɗi shine am- amfanin ayar wata hudu da kwana goma zaman ta kaba sauran kwanakin kuma sauran watannin kuma fa sai ta zauna a gidan mijinta ha ba za ta fita ba tunda an ce mata'an ilal hauli ghayra ikhraj ai ta ciyar da ita ana taimaka mata ana agaza mata haka yace Allah masa rahama amma rajihin magana bisa ga maganganu na malaman tafsiri da yawa Allah musu rahama da malaman hadisi sun tafi akan cewa wannan aya din mansukhiya ce shafaffiyar aya ce an shafe ta wallahu alam sai Allah ce ne وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf wannan bayanin ayar kamar ya gabata a baya amma ya dada maimaita ta ne dan wato ƙara bayyana ma'ana din lalle waɗanda aka sake su mata'un bil ma'ruf a jiyar da su daɗi ta hanya sananniya a shari'a hakkan alal muttaqin a wancan aya ce hakkan alal muhsinin a wannan hakki ne akan ainihin wato a, a, a, masu kyautatawa ko kuma hakki ne akan wato masu takawa da tsoron Allah a can yace mata yawunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu hakkan alal muslimi har zuwa ƙarshen hakkan alal muslimi a a a kyautata musu sai dai mun yi magana akan waɗanne mata ne ake musu wannan ake jiyar da su daɗi wacce mace ce ake bata ake ake ake mata wannan tamattu'i din wanda aka sake ta ba a sanda ita bane wanda aka sake ta ba an sanda ita duk bayani ya gabata a satin da ya wuce insha Allah sai a koma a cikin bayanan da muka bayar sai Allah ya ce mai kuma
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون kazalika kamar haka yubayyinu Allah lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa kun wannan ai bayani ne Allah yake ta mana ko tun tun tun tun yaushe Allah yana ta mana bayani to yanzu Allah ya rufe bayani yake cewa kazalika kamar haka dan zai shiga wani bayanin ne kuma daban kamar haka ne ɗabi'ar ubangiji take yake muku bayani dangane da ayoyinsa la'allakum ta'qilun dan ko kwa hankalta ku zamanto masu hankali masu ganewa dan Allah yana magana ne da masu hankali lokacin da yake bayani yana to nufin masu hankali su hankalta su dauki bayanin da yi to dangane da wannan ah, jiyar da mace daɗi bayan an sake ta kai mata isani ka kyautata mata ka kyautata mata ka agara mata duk mata ma gaba ɗaya da abinda malamai suka faɗa wannan mustahabbi ne taimaka
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wannan ayat ta sauka ne kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa Allah ya musu rahama da yawa daga cikin suka ce akwai wata alƙarya ne da ake ce da ita wato dawardan suna alƙaryar dawardan wasu kuma suka ce wasit sunanta Allah ya saukar da annoba a cikin wannan alƙarya wasu daga cikin mutanen alƙaryar sai suka gudu wasu kuma suka zauna ba su gudu ba da yawa yawa waɗanda suka zauna ba su gudu ɗin ba sai suka mutu annobar ta yi ta kashe su ta yi ta kashe su waɗanda ku suka gudun Allah ya kubutar da su ba su mutu ba saboda sun gudu ba su zauna a cikin annoban ba yayin da Allah ya ɗauke annobar a wannan alƙarya sai suka dawo garinsu saboda sun ji gari ya yi kyau to an samu sauran kaɗan ɗaiɗaiku waɗanda annobar bata gama kashe su ba a garin sai da waɗanda suka dawo sai suka ce kai wallahi waɗanda suka gudu ɗin nan sun fi mu himma sun fi mu dabara sun fi mu wayo da mu ma mun sani da waɗanda ma suka mutu nan da duk guduwa muka yi muka bar garin da ba mu mutu ba amma in Allah ya tsaya da nan gaba in wata annoba ta sake sauka a cikin wannan alƙarya to za mu sake guduwa gudu za mu yi ba za mu zauna mu bari mu ta mutuwa ba za mu koma garin da babu wannan annoba da Allah da hikima irin tasa da yake yana jin abin da bayansa suke yi sai ya jefo annobar wata shekara sai Allah ya- ya turo annoba da yawa mafi yawan mutanen garin duk suka gudu wasu kuma su gudu ba sai suka zauna da suka gudu sai suka je wani wadi wani kwari mai fadi suka je suka zauna ai sun gudu sun bar wancan garin suna sauka a wannan wuri suna ganin sun tsira alhamdulillah kai Allah ya kubutar da mu bara mu mutu ba bara mu mutu ba sai wani mala'ika ya kira su a karkashin kwarin da suka zauna wani ma ya kira su ta sama sai suka ji ana mutu mutu wani ta sama ke mutu wani ta kasa ke mutu duk ku mutu famatu jami'an duk sai suka mutu gaba daya Allah ya kashe su saboda me saboda sun yi gudu sun gudu wa kaddarar Allah suna ganin wancan din sun guje wa kaddarar Allah to kuma sai Allah ya nuna musu duk inda ma suka je din dai Allah madaukin sarki zai zai zai ainihin wato a duk inda suka je dai sai Allah ya nuna musu duk inda suka je dai akwai kaddarar Allah a kansu hadisi ya tabbata riwayar Imam Malik a cikin Muwatta da Imam Bukhari cikin kitabu Tib babu ma yuzkaru fi ta'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan samitum bihi bi ardin idan kun ji labarin annoba a wani gari to kada ku je wannan gari kamar ka ji labarin a Maiduguri Allah kiyaye ana annoba to kada ka tashi da Kano ka tafi Maiduguri dan zaka je ka wata harka kar ka je amma wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha wa antum biha idan annoba ta fada a gari ko kuna cikin garin manzo Allah fala fala takhruju firaran minhu kada ku fita daga wannan gari wai dan ku guje wannan annoba din wannan ita ce ka'ida idan ana annoba a gari ba idan kuma ana cikin ta to kuma ba a so a bar wasu kuma su shigo sai a rufe gari na cikin din a bar su kaddara ubangiji haka Allah ya kaddara waɗanda kuma ba su shigo ba kada a kawo su to shine Allah ce wa manzon Allah alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wannan alam tara din da yawa malaman tafsir suka ce wannan ru'ya ru'ya ce qalbiya la ru'ya basariya ba gani ne na ido ba tunda ai baya nan a lokacin da abin ya faru Allah bai ce baka gani ba tunda baya nan ai shi yasa suka ce ru'ya ne kalbiya gani na zuciya wasu kuma suka ce a zai iya zama cewa ru'ya basariya din kamar Allah yana bashi labarin ga jama'ar da suka yi kaza kaza baka ga jama'ar da nake baka labari sun yi kaza ba za ka iya ba mutum labari ko da baya nan abin ya faru amma ka ce mai baka ga kaza ba kamar kana bashi labari kenan ina fata ana fahimta alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wato baka ga waɗanda suka fita daga garurukan su ko daga gidajensu wahum ulufun alhalin mutane ne dubbai shine wahum uluf wannan uluf din jam'i ne na kasara jam'ul kasara shine uluf jam'ul qilla kuma sai zama alaf kenan uluf dubbai dubun dubata suka yi sabani suka ce dubu nawa ne wasu suka ce dubu uku wasu suka ce dubu hudu ne wasu suka ce dubu takwas wasu suka ce dubu goma wasu suka ce dubu talatin ne wasu suka ce kai dubu arba'in ne ma mutane sun kai dubu arba'in akwai riwaya daga afa ibn abi rabah yace mutum dubu saba'in ne ma saba'un alfan amma dai zancen da ya fi dama dama a cikin maganganun shine maganar da suka ce da ake cewa sun kai sama da mutum dubu goma mutane sama da dubu goma wannan shine yafi rinjaye a gurin malamai Allah musu rahama an ce saboda dalilin wannan shine a ka'ida ta larabci ba a cewa uluf idan dai ba sama da dubu goma bane to ba a cewa uluf in abu sama da dubu goma ne sai a ce uluf kamar dubu ashirin za a ce uluf dubu sha biyar uluf dubu saba'in uluf dubu arba'in uluf amma idan dubu bakwai ne fa alaf idan dubu shida ne fa alaf in takwas ne alaf in ma tara ne alaf in ma goma ne ana cewa alaf amma sama da goma sai a ce ulu ina fatan kuna fahimta to kawai abin da zaka yi dan ka huta sai ka ce sama da dubu goma dan shi ne uslubin da alqur'ani ya amfani shi sai dai shi Allah bai faɗa cewa dubu nawa bane ba wannan babi ne na ishihadin malamai Allah ya yi musu rahama wa ulufun mutane ne dubbai sama da dubu goma hazaral mauti sun yi wannan ne wai don suna jin tsoron mutuwa suna gudun mutuwa shine hazaral maut khawfal maut kenan fa qala lahum allah mutu sai allah ya ce da su ku mutu ku canja rayuwa daga rayuwa ku dawo matattu wani abu sai Allah eh yanzu kana tafiya an Allah gada sai ce ka mutu kuma wallahi mutuwa za ka yi eh ba duniya yanzu tana ja ba in Allah ga dama yanzu sai ce ta tsaya kuma tsaya za ta yi can ba ne mutum ai Allah baya shawara da kowa shi a matsayinsa ya fi karfin yin shawara wanda yake shawara yana da rauni ne yana buƙatar a ɗora shi akan wani abin da kada in ya aikata ya zama kuskure to shi Allah duk abin da ya daidai ne to da wa zai shawara ba zai shawara da kowa ba tabaraka ta'ala shi sa muna neman Allah ya mana mai kyau in Allah zai jarrabe mu ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka in Allah zai ɗauke mu ya ɗauke mu muna cikin kintsi da shiri Allah ba mu dacewa Allah ba mu zama cikin shiri فقال لهم الله موتوا كما يدعو أن mutane Allah ce kunu kiradatan khasi'in malam mutane ne sai aka ce kunu kirada ku zaman tobin rai ku zaman tobin ruka ku zaman tobirara khasi'in kuna kaskantattu in ba Allah ba wai sai wannan mutum daga mutum kawai zama biri ba shi yasa biri ya kama da mutum ba ai da mutane ne asalin su suka bata wa Allah yace to ku zama biri ku zama mutum birara shi yasa za ka shi da idonsa fuskarsa irin ta mutum hannunsa irin ta mutum tsiyarsa irin ta mutane sai ya tashi ya miƙe kamar mutum yake tafiya in ya ga dama ya tafiya da kafa hudu ko kai ma an ga dama za ka tafiya da kafa hudu irin na akuya ko ba za ka yi ba ana yi mana ko exercise aka zo ana ba ana sunkuyawa ana tafiya a gaba wai saboda bacin rana ko za ka zo tar ana shemin so ake a tafi a haka to gwanda ka saba da rarrafi ai ko to shi ma bari in ya ga dama sai tafi haka in ya ga dama kuma sai ya miƙe can kuma ya ajiye hannayen nasu guda biyu fa ko ma gaba Allahu akbar Allah karim ko roƙira da san khasi sun ma ahyahu shi ya kashe su sannan sai raya su ku mutu suka mutu sannan kuma sai Allah ya tashe su ahyahum ai ahyahum ba'da mautihim sai wadancan sun samu dama a duniyar Allah ya kashe su a duniyar Allah da raya su don wa'azi waɗannan an samu al'ummi da Allah musu irin wannan amma mu fa in ka mutu ka mutu wallahi ba dawowa duk wanda ya mutu ya mutu kuma ka bincika a tarihi ka ji akwai wanda ya taɓa mutu ya dawo eh ko a ƙarya ko ya farke kai sai ka yi sadaka washe gari inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah ma abucin falala ne alannas akan mutane ga baki daya ba sai musulmi ko ko mumini ba a'a annas falar Allah ta shafi musulmi ta shafi mumini ta shafi fasiki ta shafi fajiri ta shafi kafiri ta shafi mushriki kowa yana cikin falar Allah dan kowa yana ci yana sha falar Allah ne ana gani ana samun ni'imar duniya ana yin tafiya ana kaza in Allah ya zo raba arziki ba ruwansu da cewa waɗannan musulmi ne ba su waɗannan abun ne ka duba wata hikima ta ubangiji malam yayi ta magana akan abishi a masa da'a abishi a masa da'a amma da ya zo rabon arzikin duniya to sai ya watso arzikin ba tare da ya zaɓi waye musulmi ya bashi waye kafiri ya hana ba babba kenan na duka kowa ya bashi shi ma kafirin shi ya halice shi jini ne da rai da tsoka ya bashi wai da ya bashi ko zai yi tintintini ya gane cewa wa ya bashi bari ya mai da'a ai shine hikimar kaga mutum yana saba wa ubangiji kuma Allah yana bashi kaga mutum kafiri ne kuma Allah yana bashi kaga mutum fasiki ne Allah yana bashi dan luwadi ne kuma Allah yana bashi kaga mutum kullum yana masallaci azumi litinin alhamis baya kubuce masa ga ibada ga karatu ga zikiri ga kyautata wa iyalinsa ga kokarin tsara addini amma Allah ya bashi cikin bakin talauci yi mana ya nema ya nema Allah bai bashi ba eh haka aka waye gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari gidan ba komai karshen rayuwarsa babu komai aka buga aka buga aka rasa yaya za a yi sai ya fita makota dai wani da yahudi abu shaham al yahudi sai ce da Allah ka taimaka min da abinci gidan iyali na babu ai ya dauki rigarsa birra ɗinsa ta yaƙi riga ta yaƙi ya je ya ba wa bai hudu ya ce ga wannan ka rike ka bani kwano talatin na alkama insha Allah idan Allah ya kawo in na samu zan dawo maka da shi cin karɓi rigata bai hude ya dauka ya bashi kuma ya rike rigar aka ce sai bayan manzon Allah ya wafati bai ma samu daman biya ba sai biya aka aka karɓo wannan rigar to annabi Allah ya masa wannan yanzu ni ya kamata na zo na kai karan Allah dan Allah ya banda banda kuɗi ko ina zaune cikin gidan haya ina wahala yau an sallame ni yau an kore ni in ta tsaki ina nuna cewa ni Allah ya wulakanta ni ko don wani Allah ya bashi motoci yana ta hawa ya canja wannan ko ya canja riga ya wannan ko ya hau abin hawa ko yana da gidaje ko yana da wani abu ni kuma Allah bai bani ba in nuna damuwa to kai ka kai manzon Allah mala'ika jibril ko yazo ya samu manzon Allah ya ce da shi wannan masallacin naka da ka gina shi da zarbar dabino da itatuwa mu rushe ma shi mu ma ginin mala'iku na zinari da azurfa kohot din nan gaba ɗaya duk mu ne mayar ma shi zinari da azurfa kawai in ka tashi ka rinka ɗiban kuɗi mu maka wannan sai annabi ce a'a arishin ka arishin Musa ku bar min shi rumfa kamar rumfar annabi Musa haka annabi Musa ya ta wa'azi da da'awa a cikin rumfa har ya mutu ni ma na mafarkin masallacin ku bar mu riwaya ta zo cikin bukhari aka yi ruwan sama masallacin ya jike shar kaf annabi ya fito sallah da asubahi yana yana sujjada a cikin tabo amma wannan bai sa suka ja da baya wajen bin Allah ba da yawa addinin Allah hidima ni ko da ni da kai yanzu akan tiles muke mai sanyi mai daɗi da carpet ga wuta ga fanka yanzu wani inda zafi ma ba zai zauna kai zafi masallacin ba zai zauna ba duka Allah ya mana wannan mun samu wadata daidai gwargwado zamanin sahabbai suturar da za su yi sallah ba su da ita wallahi galiban shi sa manzo Allah yake sahun mata da ke cikin masallaci ku daina dago kanku kafin sahabbai na su dago daga sujjada saboda galiban tsiraici in kun riga su dagowa za ku ga al'aurar su a waje idan an yi sujjada gaba da al'aurar ce a waje ni ko yanzu da ni da kai da wahala yanzu a masallacin nan ka duba ka samu mai rigarsa da faci ban ce babu ba za a iya samu amma da wahala yanzu kunya ma nake jiyan sa rigata da faci ko mutum kai rigar ka idan ta yage wai idan ka dan yi mata dinki haka wai ba a so wai saboda wadata Allah ya mana amma duk da haka waɗancan na daɗin sun fi mu yi wa Allah godiya mu kuma yanzu mun fi wa Allah butulci mun fi wa Allah butulci to kaga ashe yana da kyau mutum ya rika tuna rayuwar salaf kullum kullum shafa annabi ya ba mu ka'ida in kana so ka gane ni'imar Allah akan ka ka duba na gaba ka duba wanda ka fi kar ka duba na gaba da kai ka duba wanda ka fi yanzu nan kana ganin baka da shi rigar ka uku hudu biyar ko to ka je ka duba akwai wallahi wanda rigar sa kwaya ɗaya ce kana ganin baka da wurin zama ko kana da wani gidan haya ne to akwai mutumin da yanzu yayi aure ya fi shekara biyu ya rasa kuɗin da zai samu na haya ya sa matar bai da hali akwai wanda yanzu an kore shi a gidan haya iyalin nasa ta koma gidansu yana nan yana ta garantori babu kuɗin da zai kama hayar wani yana gani yana cikin gida matsatsa ya takura wallahi ni na matsa gidan nan na rasa inda zan yi to kana ma da gidan to wani ma bayi da ko shago daya ko zauren kofar gida bai da shi wani yana kukan babur din su tsoho ne ya takura mai kullum fulogi yana ta tari yana da wannan matsalar to wani keke ma yake hawa kwanan nan ina tafiya naga wani shekaran jiya kenan naga wani bawan Allah akan kekensa da tijo ne ya yi keken nan kwalliya ya sa masa danjoji ha ya sa masa irin irin roban nan ta baya din nan da ake sawa malafa malafan nan ya sa danjoji ya sa birki wato yanda wato duk wanda ya ga wannan mutum akan keken ya tabbatar iya jin daɗin keken nan ina yanzu ga yi dan haska shi a motanci masha Allah tabarakallah kuma dattijo ya dan kullo dan kayan iyalinsa dan abin nan sa ya dawo daga kasuwa kenan yana tafiya yana takama wannan keken shine arzikinsa yanzu a cikin nan akwai wanda wallahi baya hawa keke kuma ya dade malaman ka da hawa keke ina jin ka fi shekara 15 akwai wanda ya fi shekara 30 bai hau keke ba akwai wanda yanzu ba zai hau keke ba daga nan zuwa bakin titi in ka ba shi keke ba zai hau ba ya kwammace gwanda ya taka da kafa haka ne to rayuwa ce kuma wancan din da yake hawa keke baka fi shi ba a gurin Allah ba mamaki ma ya fi ka a wurin Allah kawai wanda yake jin daɗin rayuwa shine wanda yake ɗaukar rayuwa normal idan kana cikin gidanka cikin jin daɗi ne alhamdulillah duk lokacin da ka zo cikin yan uwanka talakawa ka saji yanzu akwai wanda zai zo cikin mutane abinci idan aka sai a ba na ci wannan ba na ci wannan ba zai iya rufe ido ya daure ci abinci irin na mutane ba shi nasa daban ne ba wai fadin larurar shi lafiya ba a tsabar kafafa da alfahari wani ko zai zo a gidansa yana cin abinci mai kyau lafiyayye da nama da da madara da waye-waye amma in ya zo gurin da aka fito da abinci tuwo miyar kuka sai ya naɗe hannunsa ya tsaya ya gyara shi iya gyara ya gama ya asuwaki ya goge babin kin sai tashi shi kenan da wanda ya ci naman kaji ya sha madara ya sha fayif adahib ya sha fruit salad da wanda ya ci mi- tuwo miyar kuka ya hada da kunu ko koko duk suka goge bakinsu cikinsu ya cika wannan ma cikinsu ya cika duk sunansu ne kosassu shi wancan zai ji a ƙoshe yake wannan ma zai ji a ƙoshe kai ba mamaki ba wanda zai hutu wannan wallahi sai ya fi dadewa a ƙoshe ko ba gaba ne ba shi ke nan kuma dai ƙarshen tika tika dai titik dole dai ina za a je wani guri za a je a tsuguna a zubar da shi ba shi ke nan mazanci ya gane maganar gina jiki karfin jiki waye a- in mutum ya ci dawa ba zai samu karfi ba zai samu karfi to rayuwa idan ka fahimce ta haka sai ka huta wallahi amma an ka dauke ta da zafi za ta zo mana da zafi ina bawa yan uwana shawara mu rayu akan yadda Allah ya ajiye mu kawai in ina rayuwa akan albashin dubu biyar in haƙura in rayu akan dubu biyar ina yin ta fatan Allah ya sa in samu na dubu goma Allah sa in samu na talatin Allah sa in samu na kaza amma kan na ce wai dole sai na yi rayuwa ta ɗan dubu goma alhalin matkal ɗina dubu biyar ne mutum yana ɗaukan albashi dubu ashirin sai ce sai ya rayu da rayuwa irin ta ɗan dubu hamsin wa ya kai ka dan wani ya je ya gina gidan miliyan biyar kai kuma baka da jarin miliyan biyu ina ruwanka ka ce sai ka gina gidan miliyan biyar dan wani ya hau mota irin kaza ni ma sai na daure na hau mota irin kaza wani ya canja riga ni ma sai na canja wani bawan Allah a masallacin Usman bin Affan muke tare da shi duk tilin ina karuwa da shi da yawa ta abubuwa wallahi an zo ana ta sata takalma sai wannan wani mai kuɗi ya zo ya ce mana wallahi a karamkan la masallacin nan naku akwai gyara me ya faru taba takalmi dubu ashirin yanzu malam zo an je an an an an sace ya ya hada ne ya rufe liman da fada ya za ka yi dole ka hakuri ce to ka hakuri alaji in mutum ya tafi sai ka fada zuciyarka wataƙila baya ba da zakka ko baya ba da sadaka shi yasa Allah ya turo masa Allah kuwa wani baya isani baya tafiya wani bara ma ka ganshi ba ba za ka ganshi wanda zai zo gurin ka baɗin yana da hali yana da iko zai zo ko gaisa ba za ku gaisa shi ne ta sama in ka sa ya gaishe ka kenan ba amma tunda an sace mai takalmi zai zo shi ne wannan dattijan sai zai sami ne ya ce aka maka lawo ka gani yana da hali kuma yana da hali in ka ga motarsa wallahi sai ka daɗa kallon ta babbar mota mai tsada ke hawa sai da kowanta takalmin roba yace ka ga wannan takalmin takalmin ba ya girme shi katon takalmi irin irin na roba din nan yace malam dan me yasa mutane za su zo suna damun ka cewa ana sace musu takalma tunda babu security al'amura sun lalace barayi sun yawa me yasa mutum zai dauko takalmin naira dubu ashirin ya zo da shi masallaci ya bashi a cikin motarsa mana ko ya bashi a gida mana tunda ya ga halin da mutane suke ciki wani yana neman naira ashirin wani yana neman ɗari biyu ya ci shinkafa kai kuma kana saka takalmin naira dubu ashirin a kafarka kuma abin bakin ciki takalmin wani lokacin wallahi irin mu dai talaka ba ma ganewa dan ni an daga min takalmin na dubu ashirin din wani aboki na ke nuna min ce aka maka ka san wannan nawa ne na masa kuɗi na ce wannan ai bai wuce dubu biyu da ɗari biyar ba a kofar wani bai ma ya ce to wallahi wannan naira dubu ashirin na saye shi ya ce tab amma ku kana wahala ya ce ka gana waɗannan dubu ɗaya da ɗari biyar na saye shi a kuɗin a saudiya na saye shi kuɗin najeriya dubu ɗaya da ɗari biyar amma za mu shiga sai na kasa ka a wani gurin wallahi ko ba ka bane ba kasa da yake mai kyau to amma Allah ya jarrabe su Allah ya jarrabe zaka takalmin kai ba za ka gane mai tsada bane ba su irin su ba kuɗin sun ke gane mai tsadan shi ne ke cewa malam dan me sa mutum zai walda kan shi kaga wannan takalmin ɗari biyu ake sai da shi ya daga ya ce wallahi ka gan shi nan zafi sanyi damana alwala in na zo babu ruwa na da wani abu da shi nake alwalata ya ce in na zo zan aje shi wallahi sai ya sati a kofar kofar masallacin nan ba wanda zai dauke shi sati guda zai ba mai daukar sa ya ce kaga na huta ya ce idan na zo zan tafi wani taro ko wani wurin da ake da bukatar abin nan sai in dauki mai dan dama na ban saka amma zan zo masallaci me zan zo dauko takalmin ka za dauko in saka nace gaskiya ne nace to in mun yi musu wannan wa'azin ai za su ce mun hana su mun kawo wata sunna mun hana zuwa da takalmi mai tsada masallaci wanda ka basu idan mutum an dauke masa sau daya an dauke masa sau biyu kaga ya- ya samu wani karatun da bai da bukatar malami akai sai kokari ya gyara to Allah ya mana mai kyau an gane ko Allah ya rayar da su yace to su tsaya su yi wa Allah bauta dan su gane walakin na aksaran nasi la yashkurun amma duk da haka da yawa yawa cikin mutane la yashkuruna ba sa fahimta ba ba sa yi wa Allah shukura ba sa gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ya musu to sai mu tashi aya ta gaba wa qatilu fi sabilillah ko abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukin sarki ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, wannan ba Allah ke cewa malam da Allah menene hukuncin a kama wuri a masallaci sannan me hukuncin magana ga waɗannan har yanzu abinda malamai suka faɗa duk an yi magana a kai har rubuta littafi a kai dangane da hukuncin alhajizu fil masajid kama wuri tsare wuri a masallaci mutum ya tsare wani wuri dindindin nasa ne ta kowa zama sai shi wannan bid'a ne ko kuma mutum ya zo masallaci ba misalin sallar juma'a ne tunda asuba ya zo shin fada sallah ya sai ta farka sa sai lokacin da liman zai zo sai ya shigo masallaci dan ya samu inuwa shi ma wannan bid'a ne ko wani karatu da ake yi mutum ya zo shin bada sallah ya hana mutane zama sai lokacin da ya zo sai ya zauna wannan bid'a ne amma mutum ya zo kama wuri ina nan masallacin misalin ya fita ya je kama ruwa ina fata na fahimta ko ya je gyara abin hawansa ko larura ya fudda shi haka nan kusa dai dan ya sa sallah ya wannan ba laifi bane ba amma wanda zai zo ya tsare wurin ya tafi sai ya gama harkokinsa kuma wasu mutane sun zo da wuri shi kuma ya sa an tsare masa wannan wurin ya hana wani zama sai shi wannan bid'a ne bai inganta ba bai halatta ba kuma masallatai ya kamata su kokari su gyara wannan yana cikin musibar da masallatan ahli suna suke fama da shi kuma gaskiya ba daidai bane har photo stad na sa dalibai a nan masallacin Usman bin Affan da muke karatu da su littafi guda na yi photocopy na basu wanda yana magana ne gaba ɗaya akan abin da shafi hukunce hukuncen masallaci da kama wuri a masallaci wanda bai dace ba akwai wallahi masallatan da ɗan yanzu har kuɗi ake barawa wani zai kama wani kuɗi ya zo zai tashi dan bashi a ɗari biyu to wani sati ma sai kama ba da kyau duk wanda yake son wuri ya zo da wuri wanda ba wanda ba zai zo da wuri bai bar waɗanda suka zo da wuri ina fata ana fahimta to akwai kuma mutanen da suke da su kuma mutum sai zo kawai kaga sallah kawai sai kai kama kai sallah wurin to ba mamaki mai sallah kuma yana nan watakila ya kama wurin yana yana nan baya yana ya kama wurin a nan wurin iya cikin masallaci yana karatun qur'ani ko ya tashi ya je wurin wani yana magana ko kuma ya tashi yana kama ruwa ko kuma ya fita waje yana amsa waya ko wata larura kawai sai mutum kuma ya zo ya dora ya shimfiɗe a wurin ya zauna wurin kai ya hana wani to bayan wannan akwai akwai taksisi kuma malamai nan ma sun yi rubutu akwai inda ya kamata a kama wurin kamar misalin a masallatai da yake akwai wuraren da yake ana son a samu wasu tsayayyun mutane ne za su ya musamman a bayan liman saboda samun aminci zamani ya lalace babu aminci babu security a wurare to yana da kyau waɗanda za su tsaya a bayan liman a san su to idan su masallacin suna so su keɓance wasu mutane wanda suka san su sune za su rinka tsayawa a wurin to don sun sa wata alama don tsaro wannan wurin liman din wannan ba laifi bane a duk duniya ana yin wannan larura kuma tana halatta abin da yake da ba a yi an fara wannan tun zamanin da aka kashe sayyidina Umar kun san sayyidina Umar a sahun baya a bayan shi wanda ya kashe shi a sahun baya sahun farko ya tsaya ya tsaya da khinjar ɗinsa da mashinsa da makaminsa aka yi sahu da shi da asuba ya ɓadda kama da haka yana ƙoƙarin a daidaita sahu zai kabbara harama ya tsallaka ya zai same shi ya soka masa wannan abu to daga nan ake ba da tsaro a bayan liman a masallatai da haka kowane masallaci ne kuma ya kamata a rinka samun tsaro musamman idan ya kasance akwai barazana da shi wanda yake limancin ko wanda yake karatun ko wanda yake karanta karatun da yanzu duk wanda yake faɗan gaskiya gaskiya rayuwarsa akwai haɗari kana gaba yan siyasa suna kin ka ba sa son ka saboda kana faɗan gaskiya a kansu masu mulki azzalumai wanda suke cutar mutane ba sa son ka gwamnati da suke danna mutane suke mulki na zalunci ba ta son ka sarakuna da suke zalunci ba sa son ka wane ne wane ne ba sa son ka mutane da yawa ba sa son ka talakawa ne kai suke son ka da mabiya da masu addini to irin wannan dole a samu tsaro yanzu kaga irin wannan ai mu kam yanzu mu ahlus sunna ai kaga shi ya same mu tunda karare kaga yanzu malam Jafar kaga ana sallah ai a masallaci aka zo aka masa to kaga nan ba laifi dan an kama wuri an tsare wani da wani ne za su tsaya su ne suka ga aka ga an san su a masallaci shi ta kofa ma aka zo wanda ya kamata a ce ana ba da tsaro a masallatai a gabaki daya ko ba komai kudin ce ganin ku za a iya turo wani abokin gaba ya zo da bam ya zauna a cikin ku wallahi tashi bam in ya karar da mu gaba ɗaya sai rage iri koya ne ko mutum da ya kashe mana an cuce mu ballantana a kashe mutum kaza amma yan wa abin da ba sa gane sai su dauka ba wani abu bane ba kuma akwai strategy da target na mutane da yawa yan shi'a suna kin mutane yan bid'a yan ɗariƙu su ma duk ba sa son mutane to ya za a yi da wannan rayar dole sai an samu security an sa tsaro kuma anan nake cewa duk wanda ya zo masallaci aka gaba gane shi ba musamman yana tsaye kusa da liman ko kusa da wani malami to lalle a samu wani wanda ya ga ya gane shi ya kokari ya masa magana ya aka yi ba wani abu bane ba ba wani abu bane ba ba wani abu bane ba amma muna ganin mutum ba mu san shi ba muna tuhuma sai mu kyale sai an zo an tafka barna a ce wallahi daman ba ne ba mu gane shi ba za a iya turo wani ya zo wallahi ya zo ya ID ya ga ya ma kuke tukunna ya tsaron ku yake ya tsarin ku yake kuma ya kamata kamar yadda na sha faɗa a cikin karatukan mu kowan nan mu ya rinka jin shi soja ne komi zai iya faruwa ka ji kawai za ka iya tsalle ka yi kaza ka yi kaza Ka- in ka zauna ka ji kawai kana zaman soja ne kana mummotsa jikinka kar kar ka ji cewa wai kai ce ma zaune ne wai sai an zo an kawo ma taimako a'a. kuma kowa ya zama security ne na taimako wallahi wannan yan karatukan da kuke zama na yansu wallahi ba karamin kin mu ake yi ba ba a so makiya ba sa so dan me yasa za a rinka tara mutane ana musu akwai wata mata da ta zo daga daga daga University of, of, of, of Oxford University ta zo shekara biyu kenan ta same ni a Usman bin Affan ta zo ta yi interview na take cewa wai wai ku yaya ake yi ku kuke tara mutane sai kai yanzu ka zo kana ta magana mutane suna sauraron ka ya me yasa ya haka kuna ba su kuɗi ne ko me ne kuma ku ku daga ina kuke ku waye koya muku irin wannan kuke sai mutane a ga sun shiru suna sauraron ku wallahi daga Oxford University take wata wata wata kafira wata baturiya ta zo ta zo interview saboda duk ana gaya musu gashi gashi gashi gashi suna bincike su gani sai suke cewa yanzu irin wannan taron in gwamnati tara za su za su zo na ce a ba lalle bane su zo in gwamnati ta kira ta ce a zo a yi wannan za a zo ba lalle bane a zo amma malami mai addini za a zo ce kwarai kuwa ba ki ga ana zuwa juma'a ba ai wannan duk kiran Allah ne ba wani taron siyasa ko wani taron addini taron gwamnati da za a zo a yi wannan taron saboda to wani irin taro ne wani nace nace nace voluntary taro kenan voluntary kowa yana yi volunteering ne yazo ba a bashi ko kobo tace to ba kwa ba su kudin mota ko ba kwa ba su allowance ita tana yi ne kamar irin kasa su ba aiki da aikin banza ba a ba da wani allowance su duk wanda zan bai da allowance nace wani allowance allowance yana gurin Allah da wallahi ba sa so ina gaya muku akwai abubuwa da yawa wasu abubuwan ba su faɗu ba amma dai muna gaya muku dan dan nuna mutane da dan su kimtsa Allah ya sani ni ina yin karatu na ina da'awata ina wa'azina a duk inda nake na tabbatar komai zai iya faruwa a kaina da ka kai ma ka zauna cikin shiri daidai gwargwado komi ba mamaki wallahi abu ya same ka ba mamakin abu ya same ka babu mamakin abu ya same ka da ka zauna cikin shiri kawai ka zauna cikin wani bawan Allah jiya da asuba yake tambaya na karam gallahu yanzu irin yadda al'amura yaro ne- yaro ne saurayi matashi al'amura sun lalace yace anguwa zaka dinka muna kwan kana kwance an koro wani an ce gashi nan ya saci wani ya saci mutum wani kuma a koro shi gashi nan wallahi shafu mu lera ne wani a koro shi gashi nan zai kaza to malam bara mu rinka abin nan yace ina da wani dan takobi na ina ina ina ina kwanciya da shi mastata abin da Allah ya hore mu ya hukunci nace ya halatta in zaka kwanta ka shimfide takobinka a gefanka shine Allah ya hore maka ka shimfide shi ka kwanta duk inda kai juye ka mika hannunka ka daliba ka ji shi kusa saboda ko ta kwana mace karka yadda ka bari wani ya zo illata ka a iska ya maka shegen duka ko ya halaka ka a banza duk wanda ya zo kanka ku fafata da shi ku fafa a gidanka dai kam ai ai tsabar raunin ya isa mutum ya zauna a gidansa ba da komai a gidan shi wani dan itace itace haka wani dan sanda sanda haka kwarai da gaske wallahi bana mantawa na taba gaya muku a karatu wata rana zan yi tafiya cikin dare ne a Bauchi zan tafi Gombe to kuma ina da buƙatar in je din haka da magariba bayan isha'i ne ma haka nace zan tafi sai mahaifina yake ce mun yace ya zaka tafi haka ya duba motar ta yace kai har kike fitowa ba komai nace to zamani ya nuna ba za ka tafi da komai ba yanzu mun tafi da itace ko sanda sai yan sanda su kama ni to mun sharri wallahi ya shiga gida ya daga wannan katifa sai da komin adda yace ka ga wannan rike ka shimfide ta anan gefen kujera je ka Allah kiyaye hanya wallahi ni sai ya burge ni gashi abin ma'ana zaka ce is locally haka ka dauki sanda ka tafi da shi ko ko ka tafi adda amma shi abin da suka gina akai kenan adda yace nan daji gona za mu je noma ba mu tafiya hannu banza da makamin mu muke tafiya saboda abin da zai kai ya kawo ina faɗin wannan ne saboda lalacewar zamanin yanzu kana zaune a gidanka cikin iyalinka kawai sai dan fashe wai ya zo ma wai da magariba wai da magariba ya ce alhaji tashi ka miƙe hannunka sai alhaji ya tashi ya miƙe hannunka alhaji da kani gidan kuɗi ce mace sai alhaji ya miƙe raka alhaji bai da komai a gida itacen kirki baka da shi itace mai arha ko nan wajen gari baka zuwa ka faskaro ka ajiye ba daidai bane wallahi wannan zaman banza na san dattawa suna fahimtar wannan karatun da nake yawwa ina jin ka na'am na'am shi dai baya gani da cijon nan da baya gani eh na'am ya fito daga gida in ya ji motsin mutane yana sallama eh na'am na'am na'am mai kun wata yi ce musu assalamu alaikum sau tari ta ce wa alaika ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amin abin da yake cewa in ya tawo ya sallama mutane in ya ji motsin mutane shi ba gani yake ba makaho ne shi sai ya sallama ya ce assalamu alaikum amma sau tari ba a amsa sallama sai ya ce wa alaika wani abin yana damunsa amma dai yana fatan Allah karɓi sallamarsa yana tambaya yanzu shi din ya sauke nauyinsa ya sauke su da basu cika maka ba su ne suke da laifi a gurin Allah wanda ya kamata wannan ai amsa sallamar kafiri ne kafiri ne ake gaya mashi ansa sai tambayar ta kata biyu na'am na'am na'am na'am نعم سبحان الله نعم Gaskiyan, gaskiyan. Gaskiyan, gaskiyan. gaskiya ne gaskiya ne abin da yake cewa shine abin da yake cewa shine yace ya kamata a jawo hankalin matasa da yan uwa gaba daya yace shi ba gani yake ba amma akwai fitanar da ya ga ta yawaita a bakin mutane sai ka ji mutum yana magana in yi magana sai ce in ba haka ba Allah ya tsine masa ya ce kai wannan magana ta yi nauyi ya kamata a hana mutane faɗin wannan gaskiya ne wannan ko gaskiya ce ka faɗa bai kamata ka ce Allah ya tsine ma ban ba haka ba wannan ba daidai ba ne yana cikin kurakuran da mutane suke kuma rashin addini da kuma rashin kulla alaka da malamai da kuma zuwa makaranta yake yake sa suke wannan za ga duk mutumin da yake da alaka da makaranta da gurin wa'azi za ga bai fi aikata wannan ba ina fatan muna fahimta Allah gane da mu wannan ya halatta ya halatta mutum idan janaba ta same shi yayi alwala a wani wurin daban sannan ya shiga ban daki yayi wankan to ya zaka fara yin alwala ba kai wankan ba kamar abin da kake nufi kai alwalar da ake ta cikin wankan janaba a wani wurin daban sannan ka shiga ban daki kai wankan ana so ne a hada alwalar da wankan ba wai kai alwala a waje sannan ka shiga ban daki kai wanka ba so ake yi idan ka zo ka za ka yi wankan sai ka fara yin tsarki sannan ka biyo da alwala bi ɗaiɗai sannan ka zo ka yi wanka ba laifi ba ne idan ka yi alwala a wurin wankan aiki ba laifi ba ne ya halatta kamar yadda kuma wani ya tambaya ya halatta a yi alwala a cikin banɗaki yana ya halatta a yi alwala a cikin banɗaki wanda ke tare Allah malam ya kamata a taimaka mana mutane 'yan uwa mu muna ƙauye amma an zo an cusa musu aƙida ta shi'anci ce wallahi har ma lokacin zaka ga lokacin zaka ahlus sunna idan ya je yana kokarin wa'azi sai a mai da shi ma kamar arne ne su shi'a din sun dasa wa mutanen ƙauyen aƙidu na shi'anci kuma a hana wato wato wato ahlus sunna ma ya isar da sakonsa kuma a irin ƙauyuka na garin nan dan Allah malam a taimaka dan uwanmu musamman na garin warawa local government da da da da wujil ne ko da wujil da gaya da takai da dai sauransu da sauran ƙauyukan nan shi'a ta shiga wannan wurare sun yi ƙarfi kwarai da gaske da aka a taimaka to kun ji wannan kalubale ne da yake kai na yake kan kowa da kowa ni na sha faɗa kwarai da gaske na ce ya kamata malamai da a wanda ake ta a nan cikin gari mu daɗa faɗaɗawa mu rinka shiga ƙauyukan nan wallahi hatta yanzu karatuka da ake yawan ta yi a nan gurin a rinka shiga ƙauyuka wani lokacin wani malami ya zama yana da wani darasi a warawa a sati sau ɗaya ko su ɗauki nauyinsa suna zuwa su ɗauke shi su kai shi su dawo da shi bai da hali ko yanzu kai kansa aikin da'awa ne wallahi yana da kyau muna zuwa wa'azuka ƙauyuka yawanci yan uwa za su ba ku labari ni babu wa'azin da na fi jin daɗin sa wallahi nake gaya muku irin wa'azin ƙauye saboda za ka ga sun haɗu sun saurara kuma sai a shekara uku ana bugo ma waya ana ma addu'a ana ma albarka kasa din da zaka in sai shekaru suna taje suna amfani da shi in ka gaya musu magana yanda ka san annabi ne zo gaya musu wallahi mutanen ƙauye har yanzu yana tasiri amma yanzu nan mutanen birni fa ba su ɗauki karatun wani abu ba galiba wallahi ba a kimanta karatukan nan kullum na sha faɗa a karatuka in yanzu yara samari in gari ya waye sai mu ce ce yau karatun wane ne kai zan je majalisin wane kai ni ba zan je gurin wane ba kai yau mu je gurin wane kai yau kai yau mu huta ma gaba daya akwai majalisin da za a je ma malamin ma zai zo ta ihu ma mutanen ba sa zuwa kuma suna nan wannan ya tafi ya tafi shan shayi wannan ya tafi yawo saboda gaba daya ba a ganin kiman abu to ya kamata mu dan rage mu fita ƙauyuka mu fita ƙauyuka mu fita ƙauyuka na yadda akwai buƙatar karatu din lalle a cikin birni amma kada mu manta da ƙauyuka din yanzu yan shi'an dabarar da suke tun da nan sun ga an yi musu rubdugu a birni ba sa samun karɓuwa to yanzu sun shiga ƙauyuka suna ta kare mutane wannan kuma wallahi tabbas ne sau da yawa mun sha zuwa wa'azuka ƙauyuka ko kaje ana ta tambayoyi na shi'a na mamaki ko ana kokarin bata ku ko ana zagin ku wannan kalubale ne wanda kuma insha Allah dan uwa zamu duba mu gani dan abin da muke na kokari zamu ci gaba da kuma kuma yan uwa samari ya kamata ku rinka fita da'awa ku rinka fita da'awa ku kulla alaka da malaman ku ya zamanto kuna da kusanci da malaman ku ba mu ce zaman to kawai tsakanin su malami kawai sai an zo gurin karatu shikenan ka zo ka tsoron karatu ka tashi ba ka nan karban shawara in kana dan neman ilimi ya ya kamata ne malam wace gudunmawa ni ya kamata in rinka bayarwa islamiyu ne zuwa ƙauyuka ne waye waye da sauransu haka yana da kyau a rinka yi gaskiya Allah taimaka malam idan mutum yana cikin kan lokacin tafiya sai sallah ta kama shi yana cikin mota kuma motar bata tsaya ba to ya zai sai ya sallarsa haka mana tana cikin tafiya inda ya shiga da alwala in kuma bai da alwala inda yadda zai iya yin alwala sai alwala da yayi a haka ko kuma kafin ya shiga a motar sai alwala ko kuma idan azar ne ba komai ya bari sai la'asar ta yi sai hada azar da la'asar in ya kasance za ta tsaya ne a lokacin la'asar din in magariba da isha'i ne ya bar magaribar kar ya yi ta sai bayan isha'i sai ya hada da magariba da isha'i ko kuma lokacin da motar za ta tashi magariba da isha'i ne to sai ya hada ya sallar magaribar sa da isha'in sa ya kama hanya ya tafi a bisa wani kauli din na malamai wasu kuma suna ganin sai ya fara tafiya zai eh idan larura ta kama ya lokacin sallah zai wuce ba idan ana yin yaƙi za a iya yin sallah babu alwala kenan ko taimawa duk yadda ta kama ake a sallar yaƙi duk yadda ta kama ake ka samu daman taimama kai in baka samu daman taimama wa a yi a haka tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa malam da Allah kwana biyu muna sauraron a karatun Sheikh Ja'far rahimahullahu ta'ala ranar Litinin amma a gidan rediyo amma mun daina ji ba abin nan to insha Allah za a yi musu magana sai dai ku sani cewa daman karatukan da ke ji na malam Ja'far ko na wani din biya ake kuɗi ne yake tafiya duk wannan karatun da ke ji ba wai kyauta ne ake sa ba wasu bayan Allah ake samu a ji a nemo taimako a sa shekarun jiya gidan rediyon jigawa gidan talabishin an ce jigawa dutse suka kamun takarda na cewa man jafar da ake sawa a shekara-shekara da azumi mutane suna ta rubuta takarda cewa me zai hana a rinka sa shi da a cikin sati sau daya suka kawo cewa a nemi taimako wanda yake so zai zai taimaka ya dauki nauyin karatun da haka kun ji wanda yake da sha'awar zai iya daukan wannan nauyin sai a hada shi da su za a ba shi lambar waya sai ya je can ko tura wani sai a za a bai kudin kwata din a dubu ɗari ne da ashirin a kwata ɗin wata uku ne a kwata a za shekara kenan akwai wata wata tara kenan to dubu ashirin ɗari da ashirin ɗari da ashirin da ɗari da arba'in ne suka rage suka mai shi ɗari da ashirin kaga zai kai wajen kusan dubu ɗari uku kenan da sattin ko to wannan shi ne ga wanda yake da sha'awa wani zai tallata a jigawa ga baki ɗaya kuma har level states ma suna sauraro ai suna gani karatun ma jami'ar ko kuma wanda ake a nan din amma dai nan din ba san me yasa ba me kudin ne ya kare ko me zamu musu magana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka da kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi